السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 26 ga watan safar wata na biyu hijira 1447 ya yi daidai da 20 ga watan August wata na takwas miladiya 2025 alkhairin da yake cikin wani ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake sharri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz iya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri a jiya mun kwana ƙarshen suratul qalam yau za mu tashi farkon suratul haqqa zuwa abinda Allah ya so da jiya mun gabatar da muqaddimat na wannan surar farko sunan wannan sura shine suratul haqa muqaddima na biyu bayani akan inda aka saukar da wannan surar wannan surar makkiya ce ma'ana an saukar da ita kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana dauke da ayoyi 52 kalmomi 255 harafi 1480 kenan wanda ya karanta wannan surar yana da lada mai yawa Allah ya ba mu ikon karanta ta da kuma aiki da abu da ta kumsa mun yi bayani a takaice game da abubuwan da sura take karantarwa na farko sura tana tunatar da mu abin da ya shafi al'ummomin da suka gabace mu wanda suka kafurce wa Allah subhanahu wataala Allah ya musu hukuma daidai gwargwadon laifin da suka yi sura tana yi mana bayani game da darajar alkur'ani kuma tana ɗauke da bayanin raba littattafai na ayyukan bayi wanda ya yi aikin kwarai zai ga littafinsa a hannunsa na dama wanda ya mummuna aiki zai ga sakamakonsa a hannunsa na hagu kamar yadda surar a ciki za mu ji Allah yana umarni game da ayi masa tasbihi da abubuwa da dama da surar ta kumsa a takaice kenan farkon surar Allah ya ce bayan bismillahir rahmanir rahim alhaqqa ma'ana alhaƙa shine alƙiyama kenan ma'ana yadkurullahu sa'atal ba'd Allah yana ambaton lokacin tashin alƙiyama alƙiyama summiyat bil haqa li'annaha haqqun an ambaci alƙiyama da cewa alhaqa ce domin ita gaskiya ce babu shakka za ta waƙana shi yasa Allah ya ce malhaqa wannan girmama al'amarin tashin kiyama kenan menene ake nufi da wannan alhaqa abinda yake haƙƙun gaskiya kiyama kenan me yake nufi da ita wama adraka malhaqa kuma menene ya sanar da kai wannan abin da ake ce da shi alhaqa ka san haƙiƙanin tashin alkiyama ko in baka sani ba to ka ji halin wasu da so kasance kafin wannan ranar ta zo kadzabat samudu Allah ce samudawa mutanen annabi salih sun wa'adun da kuma adawa mutanen annabi hudu sun ƙaryata bil qari'ah game da tashi alkiyama alhaqatu alkiyama kenan alqari'ah القيامة الحق سميت بذلك لأنها حق القارعة سميت بذلك لأنها تقرأ القلوب بأحوالها أنشي دئت القارعة دومين تنا سنيا وزكاة تفرفسا دفاتوا سوى تورو زكاة سنة تورتها رئيتا إذا أكشت القارعة ميكون قصة زكاة كيرا كما نقول الله يشي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة gane ko mana mai kwankwasar zukata kenan fa'amma samudu a masu samudawa sai samudawa su ne kamar da muka bayani mutanen da Allah ya aiko musu da annabi salih fa'amma samudu fa uhliku bitaghiya an halakar da su ne da tsawa mai tsananin ƙarfi tsawa wadda ta wuce kwakwalansu ta wuce ƙarfin jinsu ita aka yi musu tsawa guda aka yi musu ta watsar da su wani zai mamaki ai tsawa da kake gani kowa da iya jin shi wani ƙara saboda ya ƙaran ya yi ma yawa ba ka iya gane yadda ƙaran yake sannan akwai ƙaran da zai bugi kunnanka kunnanka ya lalace ya daina ji gaba ɗaya akwai ƙaran da zai fasa ma kai ƙara zai kai ƙara ya tarwatsar da kai gaba ke ɗaya to su tsawa guda aka yi musu Allah halakar da su wa amma adun a masu adawa mutanen hudu fa uhliku bi rihin an halakar da su ne da wani irin iska sarsarin mai tsananin sanyi gane ko atiya ma'ana wadda take zuwa a gare su ma'ana wadda take mai tsananin rashin albarka an gane lissafin ko ma'ana haka Allah subhanahu wataala ya aiko musu da wannan iskan ya zo ya ya halakar da su وأما ثمود أما ثمود فأهلكوا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية أما سوء عاد وأن هلك دسود وني إسكا صرصر ميز أنن سني ولتاكي مقرى أوجن سنن سنينتا عاتية ودتكي كي كسساتش باب الخير أجكنتا ngane ko ay balagati lagaya fil qaswati alaihim ta kai makura wajen rashin alkhairi a cikin su sakharaha alaihim sab'a layalin Allah ya aiko wannan iskan zuwa gare su ay arsalaha alaihim Allah ya aiko da wannan iska zuwa gare su sab'a layalin darare bakwai thamaniyata ayyamin da yini takwas husuman ma'ana a jere Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu da wannan iskan kenan mai tsananin sanyi Allah maɗaukin sarki ya mini jagora fataral ƙauma fiha sar'a sai kaga mutane ga sunan a kwakwance sar'a ayi musri'in ga sunan sun faɗi kwance a saman ƙasa ka'annahum a'jazu nakhlin ka ce dai su itatuwan dabino ne khawiya wa'inda aka sare aka yada su ana kama an sare dabinai saboda girman su haka zaka gansu cikin gari duka a kwance Allah subhanahu wataala ya halaka da su Allah kada ka jarabe mu da abin da yake karhin mu bisa Allah yace sakharaha alaihim mun aiko musu da wannan iska muka hore shi zuwa gare su saba alayalin dalare bakwai zamaniyata ayyamin da kuma yini takwas husuman ma'ana suka biyo jere da juna suna ɗauke da wannan azaba ana azabtar da su fataral qauma fiha zaka ga mutane a cikin wa'innan garuruwa mana waɗanda iska ta halakar da su za ka gansu sar'a ga sunan sun faɗi kwakwanci a cikin iskar ga annahum a'jazu nakhlin ka ce dai su itatuwan dabino ne an kace ajaz kamar usul asalin dabine da aka sare su khawiya wa'inda suke a faɗe an zubar da su saboda suna da girma fahal tara lahum min baqiya shin kai wanda ake ba wannan labari kaga wani rai kwana ɗaya da ya sauro a cikinsu akwai wanda ya ga ya taɓa ganin wani ba yahude gashi cewa wanga shi ne ya yi zamani da wa'annan adawa da ba hallakar da shi ba ko akwai wanda ya taɓa ganin wani ba adi babu su dai wa'annan da suka kafir cewa Allah da Allah ya ne azabtar da su da iska ko da sanyi babu wanda ya sauro kamar wannan jan kunne ne gare mu mu ma kanmu duk wanda Allah ya so ya kama su da hukuba to babu wanda ya isa hukutar da su ishara ne akan cewa dai ba a kubuce ma hukuba ta Allah in yayi ne ya kama mutum da wannan hukuba da yayi niyya ya masa waja fir'aun sai fir'auna ya zo shi kuma fir'auna ya yi zamani ne da annabi Musa waja fir'aunu wa man qablahu fir'auna da wa'inda suka wuce kafin sa gane ko walmu'tafikatu da kuma mu'tafikawa su ne mutanen annabi lutu kenan wayanda Allah subhanahu wataala ya aiko musu mala'ika ya jirkice garinsu bil khadi'a su ma suka zo da kurakurai suka zo da aikata abin nan shirka da kuma sabon Allah kamar ana so a nuna ma misalai kamar haka samudawa da adawa kamar ɗanwa da ɗanƙane ne kabilu ne masu kusanci da juna ba su bi Allah ba Allah ya hallakar da su to tsakaninsu da annabi Musa akwai tazara mai yawa shi sa zai aka ce bayan adawa da samudawa sun wuce to fir'auna shi ma ya zo ya yi shaƙiyanci amma shi fir'aunan nan ba shi da adawa da samudawa suke da alaƙa ta kusa ba kafin ya zo an hallakar da wasu jama'a a wannan ɗan tsakani sannan akwai mutanen lokusu ma sun zo da zunubi duka da suka gibin Allah sai Allah ya halakar da su wannan ishara ce zuwa ga wa'inda laifinsu ya kai a ambace su su ma sauran laifinsu ya kai a musu ukuba amma ba sai ambace su ba an kambace wasu sun isa firawuna ya yi laifi sosai ya yi laifi akwai wa'inda kuma sun yi laifi fiye da nashi da shi ya iddi'a'in ilahantaka ce shi Allah ne malaman tarihi suka ce duk da shedancin fir'auna bai ce shi shike yin halitta ba ya dai ce shi Allah ne nan kare shi ta tsaya amma na marutu wanda ya yi zamani da annabi ibrahim shi cewa shi yana mayan halitta yana kashewa yana rayawa fir'auna bai ce yana kashewa yana rayawa to da yake kashewa da rayawa koyi da rashin yi na Allah ne magana guda aka mai kasa ba da amsa da yace yana kashewa yana raya sai na Ibrahim ya ce to babu da inda kana kashewa kana rayawa to yanzu a raba biyu Allah yana fito da rana daga gabas yau in ya fito da ita daga gabas gobe kai ka fito da ita daga yamma jama'a kun ji eh to shikenan manazara ta kare abin yayi bai yi ba kinan abin da Allah yake ko kace kana yi karya ne ba shi ba shi yasa Allah ya ce waje a fir'aunu sai fir'aunu ya zo wa man qablahu da wani so gabace shi na daga al'umomin da su kafirci wal mu'tafikat da kuma mu'tafikawa su ne mutanen lutu su ma sun zo da nasu lahi sun zo bil khati'ah sun zo da nasu kuskure shine aikata shirka da sabon Allah fa asaw rasul rabbihim dukkan wa'annan da aka ambata sun saba wa manzon ubangijinsu manzon da aka aiko musu sun ƙaryata shi sun kuma kafirce masa fa akhadhahum akhdatar rabiya sai Allah madaukakin sarki ya kama su kamu mai tsanani ya kama su kamu na ukuba sakamakon laifin da so kasance suna aikatawa kun gane ku rabiya ai za'ida Allah ya kama su kamu na ƙari mana na ukuba wanda ba su ikufcewa Allah ya ce inna lamma tsagal ma'u ku dai sani mutane lalle mu lokacin da ruwa ya yi ɗagawa mana lokacin da ruwa ya wuce haddinsa na an koma zuwa ga ƙissar annabi nuhu alaihi salatu wassalam da ni'imar da aka yi mana mu inda ni'ima ga mahaifinka ni'ima ce gare ka ni'ima ga kakanka ni'ima ce gare ka sai Allah yake ba da labari inna lamma tsagal ma'u lalle mu lokacin da ruwa ya wuce ka'ida ƙasa ta zubo da ruwanta sama ta zubo da ruwanta ruwa ya mamaye duniya hamalnakum fil jariya mun ɗauke ku a cikin jirgin ruwa ma'ana mun tseratar da kakanninku a cikin jirgin ruwa bayan ruwan sun jaye wa'inda suke cikin jirgi suka sauko suka yi rayuwa har aka same ku ta ga nema ce wani ishara ake muna anan inda Allah ya so da ruwayen mamaye duniya mutanen da ke cikin jirgin ruwan sai Allah ya juye jirgin ruwan su ma sai su mutu ana samun mu sai dai wani tsari na Allah da hikima ta Allah amma dai mu ba a samun mu a cikin zuriya annabi Adam da annabi Adam ya wuce da aka zo daidai Nuhu mutanen Nuhu suka kafirce Allah ya ce ruwa su mamaye duniya gaba daya ruwa suka mamaye duniya sai dai waɗanda annabi Nuhu ya sa cikin jirgin sa su kadai ne suka tsira to a cikin su ne aka same mu ainihin mace inda Allah ya so su ma sai ya kashe su don ya kashe su ya za a same mu duk yadda kake ganin kare na babanka wala inda ba da shi ba kai dai baka zakwa duniya wannan ka'ida ne duk yadda kake ganin kare na mamanka ita ta haife ka dai inda Allah ya kashe ta da kai ko baka ma zakwa duniya ashe idan Allah ya ma mahaifinka nema kai ma nema ce a gare ka Allah ya ce linaj'ala halakum tadhkiratan mun yi haka ne dan mu sanya wannan jirgin ruwa ya zama tunatarwa a gare ku ya zama wa'azi a gare ku kuma in an ba ku labarin kissar ta zama wa'azi a gare ku wata'iyaha udhunun wa'iya haka ne ko sa'annan kunne mai kiyayewa ta kiyaye wannan wa'azi wata'iyaha ay wa tahfazuha udunun hafiza kunne mai kiyaye wa'azi ta kiyaye ta rinka tuna wannan abu kagare na daya tseratar da mu daga cikin jirgin ruwan nan aya ne na biyu jirgin ruwan kanshi aya ne ku duba ku gani cikin ruwa yadda jirgi yake daukan kaya yadda yake da girma da nauyi amma kuma sai kaga baya nutsewa Allah yana rike da shi kaga wannan aya ne kenan duk lokacin da kaga jirgin ruwa ka tuna jirgin ruwan Nuhu suka ce ashe ga abin da ya faru lokacin nuhu inda Allah ya so da bamu kawo wannan lokaci ba fa idza nufikha fi suri to ku sani dai ku mutane yayin da muka yi busa a cikin kaho mana lokacin da Allah ya ba mala'ikan da zai yi busa Allah ya ba shi izinin yayi busa ina idan mala'ika yayi busa a cikin kaho nafkhatun wahida busa guda daya malamai suka ce nafkha anan shine busa na tashi shine nafkhatu thaniya bushi na biyu yayin da aka yi busa busa ta biyu wa humilatil ardu rannan za a dauke kasa wal jibalu da dowar wasu sai a kwashe su wannan kasa da kaga gani rannan Allah ce za a kwashe ta wal jibalu su ma duwatsu a kwashe su fa dukkata su biyun nan duka sai a nike su dakkatan wahida nikewa guda daya Allah ya mu jagora a niƙe su niƙa guda ɗaya a sheƙe su an ƙare da su fa'iza nufi fi suri nafhatun wahida in aka yi busa-busa guda ɗaya a cikin ɗauku ku ji mujiza ta Allah ‘yan tashi busa ku ba kowa za a bi ne a busa mai rai ba busa guda za a yi kowa zai tashi busa ta biyu kenan da an yi ta kuna tashi wagga ƙasa da kuke taka Allah ce wa humilatil ardu za a ɗauke ƙasa wal jibalu duwatsu su ma za a ɗauke su sai ka yi tambaya na za a da su ana ce fa dukkata sai a nike su su biyu da katan wahida nikewa ga baki daya Allah ya mini jagora abin tambaya sanda za a kwashe ƙasa da duwatsu mu mutane muna ina ina za a gushe mu sama za a yi da mu ko ƙasa eh to barku ji in kace sama ai Allah ce fa yawma idhin waqa'atil waqi'a ranar kiyama furan nan mai faruwa ta faru wan shakkatis sama sama ma za a tsage ta za a tsatsage ta fa hiya yawma idhin wahiya ranan za ta zama bata da ƙarfi saman za ta zama kamar kada ba a son sama za ta tsage saboda Allah zai sako kenan halittu sama za a yi da su to babu sama ƙasafa an kwashe ƙasar an nike ta babu ƙasa wannan haraka sai imani ko ba ga wani wani ya zai sami sai da nali ya ce mai shi ya samu tambaya ta ƙure da zai masa ya ce ai Allah ya ce ranar alƙiyama za a kwashe ƙasa a shi hida wata to sadda za a kwashe wannan ƙasa kafin a shimfiɗa wata to su halittu ina za a kai su an gane tambayar ko sai ce mai to ka dai san ɗazun muna da rana ne ya ce e akwai haske ko babu haske ya ce akwai shi yanzu mun shigo duhun dare ko ba mu shigo ya ce mun shigo da aka kwashe hasken rana ina an ka kai shi ta ce bai sani ba yace to ni ba ban san da za ka mutane ba shigenan ko ba ba kama abin da ya samu muke suranta a faɗin ƙasa don muna da ƙarancin fahimtar girman sama ne da girman Allah ku ji abin da Allah ya ce wasu a kursi hussama wata wal'ar kujera kadai ta mulki ta Allah ita kadai in ka hada sammai bakwai da kasai bakwai duk hadin su ka hade shi ba su kai girman kujera ta mulki ta Allah balle a yi magana al'arshi na Allah kina ashe tunaninmu ne yake suranta mana yaya za a yi kasan a gurin Allah ba komi ba ce kamar botul ne a riganka in ka cire shi baka cire komai ba sararin da Allah ya mallaka in ya kwashe kasan ma ya ce ba a son ta komai ba ta tare ba annakadiya ce ta imani da Allah shi sa Allah ya ce wa humilatil ardu wal jibal a ranar kiyama bayan an yi busa za a ɗauke ƙasa da duwatsu dukkata dakkatan wahida sai a nike su nikewa guda daya fa yawma idin waqa'atin fa yawma idin waqa'atil waqi'a ranan nan mai faruwa ta faru shine kiyama ta tsaya kenan wani shaqqati sama'u sammai za su tsatsage a wannan rana dan mala'iku su sauko kun gane ko fa hiya yawma idin wahiya ranan nan sama da'ifa ce tana da rauni ba ta da ƙarfi walmalaku ala arja'iha su ko mala'iku ga suna a sasannin sama wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniya a ranan nan sai zamanto wa'inda za su riko al'arshin ubangijinka yawma idin a wannan rana haka ne ko wa yahmilu arsha rabbika sai su riko al'arshin ubangijinka fawqahum sama da su yawma idan a wannan rana samaniya guda takwas za su riko al'arshin ubangijinka mala'iku kenan malamai nan ne ake sabani Allah ya ce samaniya mala'ika takwas ne za su riko al'arshin ubangiji ko kuma sahu takwas ne na mala'iku ko kuma mina na Allah da ya ce takwas za su zo rike da al'arshin Ubangiji. Ran da za ka ga abin mamaki, abin birgewa kuma babu dama a kalle shi. Nane, idan sama ta tsage, ta gama da suna da fikafikai, suna fadowa? Ba su fadowa za su tsaya sama. Sai ka daga kai ka gani duk inda ka diwa mala'iku ne. kenan sama ba ta shigowa ko da nan kaji babu daɗi babu dama kai sama kenan na aikin ƙwarar da zai shi ka wal malaku ala arja'iha ga mala'iku na a sansanin sama ko ina ka daga kai kana ganin su wa yahmilu arsha rabbika sai su riko al'arshin ubangijinka fawqahum a saman su yawma idan thamaniya a wannan rana su ne mala'iku guda takwas, ai, tamaniyatan minal mala'ikaci al-muƙarrabin. Haka mai tafsirin mai ya ce, mala'iku takwas daga cikin mala'iku makusanta ga Allah su ne wanda za su riko al'arshin Ubangiji su zo da shi. To, shi su mala'ikun da suke za su riko al'arshi, kowane mala'ika guda, ya kake suranta girman shi. Diba maka ga Jibril, da manzo Allah yake suranta mana girmansa lahu 600 janah janah yana da fikafiki 600 kowane fifike guda daya in ya bude shi yana game gabas da yamma kowane fifike daya kamar daga bangon gabas zuwa bangon yamma cikin fikafiki ɗari shida na duk wanda ya buɗe faɗin shi yana kai faɗin gabas da yamma to in ya buɗe su ga baki ɗaya duniya nawa zai ruhewa ashe mala'ikan da za su zo ɗauke da al'arshin ubangijin ka Allah kaɗai sun yi girman su kawai a wani alaƙa ne na mutum da ubangijin su kawai mun imani haka Allah ya faɗa kuma haka al'amarin zai kasance Allah yake cewa yau irin a wannan rana tu'raduna za a bijiro da kuku mutane Allah zai sa a bijiro da kowa la takhfa minkum khafiya ba wacce za ta boyi daga cikin ku babu wani da zai ce zai boye ka a ganshi babu shi ba ta cewa ka samu wani ɗan lugu a yi hisabi amince da kai ba a manta kowa ana ganin shi la ta faminkum khafiya ba mai ɓoyuwa daga cikin ko da za ta ɓoyi ai shi ne matsalar duk abin da za ka yi ka yi amma inda kana son ka aima hisabi lahira kakkabari a ganka kuma Allah ya ce ba wanda zai ɓoyi kowa sai an gan shi fa'amma man utiya kitabahu bi yaminihi amma fa duk mutumin da aka bashi littafin aikinsa a hannunsa na dama fa ya ƙulu sai ya rinka cewa ha'u muƙura'u kitabiya ku amshi littafi na ku karanta shi gane ku mana hudu wa ƙara'u kitab a'amali ku amsa ku karanta aiki na na ayyukan littafi na na aikin da na yi haka Allah ya faɗa fa amma man utiya kitabahu bi yamini wanda aka bashi littafin sa na aiki a hannunsa na dama fa yaqulu sai ya rinka cewa ha umqra'u kitabiya ku amsa ga littafi na ku karanta ba sai ka tambaye mutum ba su kuma littattafan aiki in za a raba Allah hakimun ne yanzu nan idan na ce kowa ya an yi composition an ƙare kowa ga littahi ne za a bashi ba sai na budo na karanta ba sai na ce wane wane zai ce na'am a ce amshi wane wane na'am amshi kafin a kare an ci lokaci ko ba ci ba to na lahira ba haka bane Allah ya ce wa idha sufu nushrat yayin da littattafan aiki aka watsa su kamar daga sama na za a sako su kamar nambobin waya ne rezo in an ka sako kira zuwa gare ka in kowa na da salula kiran bai zuwa ga kowa sai gawa sai gare ka to haka littattafai na lahira in za a rabawa zubo su na za a yi da sama na za a sako littattafai kowa sai littafin shi zo ya same shi a hannun dama in a hannun dama ne littafin ka zai zo kana nan sai ga littafi ya zo ya makale ba a hannun dama in kuma ba na hannun dama bane na hannun hagu ne sai hannun dama ya makale kai ta fama dole a hannun hagu zai zo ya karbe shi harkar lahira ba wayo bace aikin warai ne kawai to Allah ya mana jagora ai muna gani ya ga ce baka ya hito wanda ya samu ekiri don girma Allah kana tambaye shi ne ya ci ba ko shi ke gaya maka da gudu zai shigo gida baba na samu na samu ekiri abin kwale ko ba haka bane to wallahi haka misalin lahira wanda duk ya duba ya ga yana cikin masu fase a aljanna bai san ka ba sai ce diba diba diba wani wallahi na sa wani diba ina Isma'ila Isma'ila kai to gal kai da abin kware ka samu haka Allah ya faɗa ba sai an tambaye ka ba ha um qura'u kitabiya ku amsa ku karanta inni zanantu su ce dalle ni na tabbatar a duniya cewa anni mulaqin hisabiya ni kam zan haɗu da hisabi na za a yi min hisabi na ƙwarai saboda na karanta a littafin manzo da aka saukar da shi cewa wanda ya aikin ƙwarai zai ta yi aljanna ni kuma ina kyautata zato amma ina cikin jin tsoro to yanzu tsoron ya heta gashi na samu littafi na a hannun dama fa huwa fi aishatin radiya shi wannan yana cikin rayuwa yaddaddiya fi jannatin aliya yana cikin aljanna madaukakiya kasa aljanna sama take ba kasa ba aljanna sama take ba kasa ba wani yace mi shi wallahi bai san etaji yace ni ko duniya in banda etaji ba abin da nake so dan ko lahira babu gidan kasa ko akwai gidan kasa a lahira ne aljanna sama take to ga watan kasa in dai bai samu ba to a tsaya kasa amma dai a lahira ba mu fata in kan neme mu ka neme mu kasa sai dai gidan sama jan ce kaga gida ga shi can to wala can na ustazu yake Allah ya sa haka ku ce mai amin a kuma Allah ya kai mu eh ce ai ga makwabta na can kagan su ga su can an dace kenan bari akwai labari Allah ya kai mu aljanna akwai labari Allah ba mu aljanna ko roki aljanna da da da sakankan cewa kaka roki aljanna da shakka kaka je wani ka roki aljanna Allah bai baka a ka roka ka ji kamar ga kanan da ya mutuwa da da saura mun zai ce duk wanda ya roki Allah aljanna so uku sai aljanna ta ce Allah ka sashi ciki na duk wanda ya nemi Allah ya tsare shi daga wata so uku sai wata ta ce Allah kakkasa ya zo ciki na Daka Allah muna roƙonka aljanna, Allah ka ba mu aljanna, Allah ka ba mu aljanna, Allah ka kare mu daga shiga wuta, Allah ka kare mu daga shiga wuta, Allah ka kare mu daga shiga wuta. Sai Allah ya ce, fi jannatin aliya yana cikin aljanna maɗaukakiya, ƙudufuha ɗaniya, ‘ya'yan itacen marmari na aljanna kusa suke. Kun san ɗabi'a nan na duniya, in kana son ‘ya'yan ice, sai ka sha wahala ka daga hannu ko kai wani ba a aljanna ba da ya daga hannu zullilat qudufa tadlila sai gashi ka samu wannan abu Allah ce kulu washrabu ku ci kusha ani'an haka ne ko ma'ana cikin jin dadi da kwanciyar hankali ba ta da cutarwa ba shine kulu washrabu ay aklan wa shurban la adha fi ba wani cutarwa bima aslaftum sakamakon abin da kuka gabatar na ayyuka fil ayyamil khaliya a kwanakin da suka gabata kwanakin da suka shuɗe a nan duniya kenan ku ci ku sha a cikin walwala da jin daɗi sakamakon aikin ƙwarai da kuka yi a duniya kasan adam ko a nan duniya matsalar shi ga abubuwa suna daga cikin abin da ke tada ma ɗan adam hankali a duniya mu ci da sha da gida an fahimci hausa abin hawa a duniya ana bukata shi ne don za a jina a jina to a jina babu bukata ka tai wani guri an fahimci hausa in kana son abin hawa a aljanna kawai ka ce ma Allah kana son abu iri kaza sai a hore ma iska kake so ka rinka hawa ka hau kawai ka rumce ido ka ganka inda kaka so kake so sai ka yi ka dai zaba ko nan duniya mutumin da an ka ce ma ya mallake gida na shi kuma ya wuce abin da za a ci gida ne a ce kana da buhun shinkawa 300 ƙasa kaga ko kullum za a ci buhu ɗaya gidanka ka tabbatar insha Allah shekara guda ka kakabe ta kana da honho da baka biyan ruwa gidanka to wallahi za ka gare rayuwar duniya da kai da yaro dan shekara biyar ko shida dutse idan baka da damuwa amma ka taho ba kai ciniki ba sai a kira waye amma masu bilal ce ya an kai lashin ka ta kare ina ya ba ku sai da komi ba babu shinkafa gida dala ko kwanciyar hankali to duk sai Allah ya ce a lahira kullun za ku ci ku sha duk abin da kuke so saboda aikin kware da kuka yi a duniya na kama dage mu aiki mu samu riban duniya da na lahira ga sinfi na biyu su ne ‘yan hannun hagu amma man uce kitabahu bi shimali amma fa mutumin da aka bashi littafinsa a hannunsa na hagu fa ya sai ya rinka cewa ya laita ne kai cona lam'uta kitabiya ina ma ba ba ne littahi na ba ina ma ba gwada min shi ba duk in kaga mutum alahira yana nuku nuku bai so aga littahin shi a hannun hagu aka ba shi in kaga kana ce wa mutum ya exam an kare eh ya mi an kai to ce to wallahi dai har yanzu dai muna jira bai samu ba da kaga an ce ma yaranka sun tahdibin rezilta ba wanda ya dawo yana baba baba baba kawai ka sa a ranka ba a cina ba ba ta yi kyau ba da haka halin yan wata duk wanda bai yi aikin kware ba bai hodi bai kuma so sai ce ina ma ba a bani littafi na ba Allah yanzu min saka in baka misali da a dau bindiga a harbe ka baka da labari da a ce rana kaza ƙarfe kaza za a harbe ka wanne ne hima kwanci hankali eh ba ka da labari kawai da in mutuwan na kawai ka mutu amma a ce an yanke rana kaza za a yi ma hukunci kaza kun san mai yin wannan ko donald trump shi yana son ya kashe ka sai ya kira ka ce rak kaza da kaza ƙarfe kaza za a kashe ka ko waɗannan zai kashe ka ya tashi hankali kenan to haka za a yi maɗan wuta sai a ce ga littahinka lokaci kaza za a zo a yi gaba da ku wai tashi hankali wallahi ko gidan yari aka ce an yanke ma hukunci karhe kaza za a kai ka gidan yari a rufe kadai wani ya ishe ka tashi hankali ya ishe ka ba dai za a ce mutum wuta za a wuce da shi fa yaqulu yana cewa ya laita ni kai cuna lam uta kitabiya ina ma ba ba littafi na ba walam adali ma hisabiya ma'ana ban san yaya hisabi na zai kasance ba inda dai a kun fahimci hausa wai bai san yaya hisabin shi zai kasance ba kai yanzu an zo wurin shari'a sai mutum ya kalli inda yake nan don an yi musu jakkurwa wai sai ce to shi bai san wani hukunci za a mai ba da Allah jakkurwa din nan me take nunawa kai ku tsaya in yi misali a gane gwamnati ta ta zo haka kawai ba ta ce muku komi ba sai mutum ya zo duk gidajen da aka eh an kabi gidaje an kai musu jallayi duka aka yi jallayi sai kaga gidanka ya shigo cikin jallayi dan girman Allah mai hankali ka yake waka ya tashi da aiki to balle lahira a baka littahi a hannu hagu wai kana cewa baka san wani da hisabi za a yi ma ba a ƙarya ne mutum ya san rashin da ya ta faɗi na walam adal ma hisabiya kun fahimci hausa ban san wani irin hisabi za a yi min ba ya laita kai cona kana tilqadiya ina ma dai da ni mutu ban tashi ba ya laita kana tilqadiya ina kai cona ce ma na mutun da ni mutu ma ba a tashi ne ma agna anni maliya dukiya na bai amfana min komai ba halaka anni sultaniya mulki na ya halakar da ni wa'anga abu biyu suna daga cikin abin da ke sa mutum zai tuna da su dukiya da mulki kaga abin ga biyu idan ba Allah ya cece ka ba to kana zalunci da su ne ba yadda za a yi da kai idan kana da mulki aka baka wani matsayi ka zalunci mutum a dai duniya to sai dai lahira ai wannan shari'a amma ba duniya ba wallahi ba wanda zai in akwai inda ma za a yi ɗebe mai haƙƙin shi duk wani hanyoyi karo ya su abin baka barin ya kai ma can sama bala ɗiba mai haƙƙin shi mulki yanzu wani in ya sa kaki kowane irin kaki sai shi amfani da wannan kakin ya zalunci wanda bai da kaki ba yadda za ka yi to duk wanda ya amfani da kakinsa ya zalunci wani ranar kiyama sai ya ce wannan kakin ya cuce shi ya halakar da shi wani kuma sai shi amfani da biro saboda shi ɗan barikina ma'aikaci ne ya san shari'a ba haka take ba sai ya rubuta ma kai laihi kaza kuma ba kai ba ba wanda ya sashi wanke ka kuma ya zalunce ka kenan kaga mulkin shi ya halaka da shi ina wannan jan hankali ne ga masu mulki in Allah ya baka wani matsayi ka ji tsoron Allah akan wannan matsayi kakka zalunci bayan Allah saboda zaluncin fa kana iya shi kuma ba abin da za a yi amma lahira sai kai da na sani mutum nabi mai kuɗi mai kudi ya kamama ya kagaba ma kaya a gaba sai ana ka kwana ku gane misali ku me ke sa ya kwana jama'a ba dama ba to wallahi mai kudi ya sa ka gaba zai zalunce ki sai shi ana ka kwana gidanka sai ya ce gidan shi na a'a ai ya ce wallahi gidan shi na kuma wallahi sai amshi wannan gidan duk wanda zai zo ai shari'a sai amshi ma wannan gidan mu muna da sauƙi inda muna ganin musulmi muna ganin sauƙi har wannan abubuwan mu ba ɗabi'an muta ba amma akwai ƙasashen da kawai mutu ya ga gidanka ya yi mai kana nan sai ga an zo an cika ita ka ce la sai a ce ai gidan alhaji wani ne ka ce a ai gidanka na sai ya ce ai ga takardu ya yi kai ma ka ce ga takardu sai a ce to hita ai shari'a shikenan ka rabu da gidan misali na kawo fa kinan wanda ya amfani da kuɗinsa ya zalunci wanda yake ganin ya yi ƙarfi ranar kyama sai ya ce ma agna anni maliya dukiya na bai amfana min komai ba ko kuma ga kuɗi maimakon ka taimaka ma addini kake taimaka masa sai ka ce ma agna anni maliya ko ga mulki ka ki taimakon addini ko ma menene halaka halaka anni sultaniya haka ne ko ma'ana jagorancin da aka bani shugabancin da nake da shi ya halakar da ni ma'ana ƙarhin da nake da shi ya hallakar da ni yana ne yana ne dama sai Allah ce khudhu ku kama shi faghulluhu ku daure shi sa hannuwa ku hada da waya ku daure in kun daure shi thumma aljahima sallu ku kada shi a cikin wutar jahannama ku kona shi a cikin wutar jahannama thumma fi silsilatin sanan ku sanya shi a cikin wata irin sarka zar'uha saba'una zira'an tsawonta zira'i saba'in faslukuhu ku sanya shi a cikin ku daure me yasa za a mai wannan innahu kana la yu'minu billahi al'azim saboda ya kasance bai imani da Allah mai girma kun san so shi ko ina na suka samu aya ta mulki ta aikinsu umarnin da Allah ke ba mala'ika nan ne sojoji suka samu nasu lakani shi mala'ika in Allah ya ce shi kama ka bai tambaye ka mi kai shi da yana saurari hijimi ake son a yi ma ya za a yi da kai to in yi zo kama ka bai sauraren ka ba ruwan shi da kai haka soja yake soja in mai gida ya ce kama wannan to shi bai tambaye ka mi kai ha'a wannan ba matsalar shi ta ba kama ka kawai zai shi an ce kama ka ne shi aikin shi kenan ce kama miza ya mai mai bulala bulala zai maka a jerin ya shiru ya kai zai shi bai tambaye ka ka taba ganin an aiko polis kamun ka ka zo kuna gose a ba gaskiya za a yi ba ke in ya zo saba kuna lahaye kai ne wa da e an ce mutai da kai to wallahi daga nan kowa ya bai bari kai ta ya kawai za ku yi shi babu ruwan shi mi kai me yasa za a ta da kai ba matsalar shi ta ba shi an ai umarni an kaba shi to haka mala'ika yake mala'ika bai tambaye ga mi kai a ta ya kawai zai da kai ya zo sai ya daure ka ku diba nan Allah ya ce sun mafi silsilatin sannan ku sanya shi a cikin sarka zar'uha saba'una zira'an haka ne ko tsawon sarka zira'i saba'in to abin tambaya zira'i saba'in na mala'ika ne ko na mutum ne ko nawa ka kasan dai ko zira'in ka yi kai saba'in an kalaɗa mutum ciki ya ga wani tubali Allah bai bayyana ba amma me yi haka me yi zahi haka innahu kana la yu'minu billahi al-azim domin shi ya kasance bai imani da Allah mai girma ba lahina dai kenan lahina bi wala yahuddu ala ta'amil miskin kun baya kwadaitar da waninsa game da ciyar da miskini walaysa lahu al-yawma ha huna hamim a can fa a ranar alkiyama bai da wani masoyi bai da wani makusanci da zai kare masa azaba Allah laisa lahul yawma hahuna hamim bai da wani a can hilin alkiyama wani masoyi da zai kare shi daga azabar Allah wala ta'amun illa min ghislin kuma baya da wani abinci sai dai danyi kun gane ko su malamai suka ce a'a ruwan da suke fitowa daga jikin 'yan wuta su ne za a haɗa a yi masa abinci la ya akuluhu illal khadi'un babu wanda za su ci wannan abinci sai dai masu laifi wanda suka kafirce wa Allah malamai suna misali da danyi kun san danyi ko ne kaya da raƙumi ke ci shi in kakkula wani irin strategy ne yake da shi kai laushi gare ta amma kuma misalin shi misalin sauro kun gane sauro bakin sauro yana da tauri eh da fatar jikin mutum da tsenin bakin sauro wa fi ƙarfi eh amma sauro in ya buƙaci ya fasa fatar jikin mutum yana masa wahala bai masa wahala da ya hau sai da kai kana bugewa har ya fasa ya ɗobo abin da yake so wannan ita haka yake ga laushi kayansa amma da ka shiga ciki za ka daina kanka za ta soke ka da kyau kar sai da aka yi to wannan tana ɗanya kenan to in ta bushe raƙumi ma yana jin tsoron ya ci ta saboda tana cutar da shi to irin wannan ne za a wanga na duniya kenan fa irin shi ne za a haɗa da ruwan da ke fitowa daga cikin ‘yan wuta gurɓatattun ruwa sai a haɗa ya abinci shi ne abinci ‘yan wuta kuma shi ne abincin har abada don Allah ya ce wala ta'amun illa min gisili ba su wani abinci sai dai wannan gisilin ɗin nan shi ne usaratu abnani ahlil janna la ya'kuluhu illa al-khati'un ba wanda suke cin wannan abin sai dai masu sabon Allah Allah ce fala uqsimu bima tubsirun ina rantsuwa da abun nan da kuke gani wa ma la tubsirun da ma abubuwan da ba kwa gani innahu laqawlu rasulin karim lalle shi alqur'ani laqawlu rasulin karim haka ne ko ma'ana zance ne na manzo mai girma da Allah ya aiko shi da shi zuwa ga bayansa amma huwa bi qawli sha'ir alqur'ani ba maganar mawaki bace qalilan ma tu'minun kadan ne kuke yin imani game da abin da Allah ya sako wala bi qawli kahin kuma alqur'ani ba maganar boka bace qalilan ma tadhakkarun kadan ne kuke wa'astuwa game da abun da Allah ya sauko da shi zuwa gare ku tanzilun min rabbil alamin shi dai qur'ani saukakken littafi ne daga gurin Allah ubangijin talikai nan Allah yana kore mana hauka daga annabinsa sun ce manzo ai mahaukaci ne Allah ce ba mahaukaci ko suka ce mawaki ne Allah ce ba mawaki bane qur'ani ba waka bace wasu ka ce ai boka ne Allah ce a'a Qur'ani ba boka ya zo da shi ba manzo dai mutum ne da Allah ya zabe shi fi ta shi aiko shi da manzanta kun ga hasada ko in mutum na hasada ka komai ce ma yake yi kai yanzu in dai ba tabewa ba a sifofi na manzon Allah kaka ina ne kaga wata sifa da za ka ɗauke ta ka kasa kashi ɗari cikin kashi na ɗari ma ka ga na ƙasun da har za ka ce manzo Allah mahaukaci ne babu amma sai su dibe su ce mahaukaci ne an haka ake ce ma yayi zala ya ga mu da ce kawon ji mahaukaci ne kyale shi ko ƴan daɗin baki ne hasara ce manzo Allah aka fara gaya ma wannan wallahi kuma ko yau ma muna firar ne ina gaya ma mutane kamar su 'yan tijjaniya na na afirka da nan nijar da na ko'ina ba su da alherin da ya ka 'yan izala da sauran 'yan bidi'a duka ba su da alherin da ya ka ahalar suna kwasa dalili wallahi da yawa daga cikin 'yan bidi'a in ba don ahalar suna ba da sun haukaci sai ga mutum ya yi riga in ya fi ya sako da Allah kai hankali daga ɗan bida ya yi riga in ya fi ya sako ya taho wai maulidi na zashi da Allah kawai kai hankali kai maulidin da ake yi in ba da ahalus suna na tsaye suna raddi akan wannan abu ba da yanzu sun haukace akan abu kaga da aka ce maulidin manzo Allah na akai ahlus sunna suka yi tahama aka rasa yadda za yi kikikaka yanzu aka dawo ana yin maulidin tujjani aka yi kikikaka aka dawo ana maulidin inyasi kikikaka yanzu ta kai kowane shehin dariƙa ana ana mishi maulidi ko ba haka bane to yanzu sai ka gayyaci maulidi gidanka ai ma maulidin kanka kai ma eh wannan ai sun yi ne kirecen ba kuku suna yin na annabi isa suna za ta yawa ba sun yi ne shi ma na in yasi sun yi ne kun fahimci hausa akwai wani dan gane tsohon dan ɗariƙa ne da ya tuba ma ɗariƙa ya rubuta littafi ya samu suna da salatu da'i ila sunna ga wasiƙan mai kira zuwa ga suna na jiya karanta nan ya bude sirri daga cikin ambaci makasudin da suke son su yada hoton inyas wannan aƙida ta hululiya cewa Allah ko ina ana son ka yadda da ita da haka zai yi ka yadda inyasin Allah ne shi yasa to shi Allah ba a rubuwa da shi shi ma inyas ka karbu da shi ko da shi kana tare da shi kenan jama'a ahlus sunna a cikin al'umma mu tashi mu yi da'awa da'awar mu tana tasiri tana gyara al'umma da dama dole kaga dan bid'a yana kin kaula in ba dan kaula ya huka shi yanzu abin tambaya ni na ga yato a yi maulidi na to da yanzu shi maulidin nan nawa na yanzu nawa na kuma manzo Allah ne Allah ya kare mu mu bar son zuciya ba addini ba son zuciya bane addini ba son zuciya bane addini hujja ce a addini na'am eh zikiri shi ma yadda an ka ɗauko zikirin na yan ba da ahalus sunna na gani su yi magana ba yanzu misali kamar kana da ɗali dan duk abin da zai yi ka samu ido kana ganin shi da ya kai magana to wani abu ko dan kakkai magana bai yin shi wallahi ko su abubuwa da yan bid'a suke so su yi inda sun san za su yi ahli sunna su yi shiru ta mun sai baka mamaki ashe ahli sunna ba kariya bace ga yan yan bid'a kariya ce Allah kai bari jagora shi yasa Qur'ani ne magana ce ta Allah ya sauko da ita zuwa ga manzon sa tanzilu min rabbil alamin qur'ani saukakken littafi ne daga gurin Allah bangijin talake walau taqawwala alaina ba'd al aqawil da manzo sallallahu alaihi wasallam zai yi mana taqawuli bana ya faɗi wata abu na magana ya ce mun ce bu mu ci ba shine at taqawul ka faɗi magana wani ya ce kuma bai ce ba ka mai taqawuli to da manzo zai faɗi wasu maganganu akan mu ya ce mun ce bu mu ce ba la akhadnahu bil yamin da mun kama shi da daman mu da mun kama shi da ƙarfi mun rike shi mun yi mai hukuncin da ya dace thumma laqata'na minhu alwatin sa'annan kuma da mun tsinke masa igiyan zuciyansa alwatin al'irqul muttasil bil qalbi wata zuciya ne da take hade da zuciya manzo Allah Allah ya ce da mun tsinka masa wannan jijiyan nashi وما منكم من أهل عنه حاجزين babu wani daga cikinku da zai abin nan zai sanya shamaki ya hana abin nan da zamu yi masa mana ba wanda ya shi hana mu mu kama shi mumi alhajiz wanda zai zama shamaki ya hana fa innahu latadhkiratul lilmuttaqin lalle shi qur'ani fa tunatarwa ne ga masu jin tsoron Allah inna la na'lamu haqiqa lalle mun san cewa anna minkum mukaththibin akwai masu karetawa daga cikin ku wa innahu la hasaratun alal kafirin shi dai alqur'ani da na sani dan kace hasara shine ashaddun nadama zai zamo nadama da na sani alal kafirin akan kafirai ana rikiyawa sai sun yi da na sani su ce inda sun sani da sun bi alqur'ani wa innahu la haqqul yaqin lalle shi alkurani shine haqqul yaqin ma'ana gaskiya ta tabbas abinda babu wani shakku a cikin sa wasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi da sunan ubangijin ka mai girma mai daukaka Allah madaukin sarki ya samu na dace wannan shine karshen suratul haqa ya Allah kamar da mu tashi suratul ma'arij abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma rabbana bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك